إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar ita ce safiyar sha biyar ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na tara cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 200 ne da 87 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafin sunna na ibnu abi asim ɗaya ne daga cikin muhimman littafai a babi na aqidar salaf wato aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da wanda suka biyo bayan sa kyautatawa radiyallahu anhum ajma'in al-imam ibnu abi asim yana ci gaba da kawo mana hadisai ko riwayoyin hadisan da suka zo akan iftiraqul umma rarrabuwar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gida gida gida har sama da gida 70 za mu tashi a lamba hadisi na 68 a inda malam ya ce haddasana abubakar ibn abi shaiba qala haddasana qutun ibn abdullah abu murri an abi ghalib an abi umama qala افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو قال اثنتين وسبعين فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السؤال الأعظم فقال له رجل يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجري بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة wannan isnadi malam ya karɓo mana hadithin ta hanyar malamin shi da muka saba ji shine Abubakar ibn Abi Asim wannan babban malami Allah ya gafarta mishi yace haddathana Qutun ibnu Abdullah Abu Murri shi kuma daga Abu Ghalib Abu Ghalib shi kuma yake karbuwa daga babban sahabi Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu Abu Umama yace iftaraqat banu Isra'ila wato ya fara bada hadisin kamar kace maganar sa ce bai ce manzon Allah ya ce mutum sallallahu alaihi wasallam yace al'umman nan ta musulunci banu Isra'ila sun kasu gida-gida zuwa gida saba'in da ɗaya ala ihda wa saba'ina sun kasu har zuwa gida saba'in da ɗaya firƙatar auƙala ko kuma cewa ya yi isnataini wa saba'ina firƙatar sun rabu gida saba'in da biyu ya ce wa tazidu hadhihi al'umma firqatun wahida ita wannan al'umma za ta ƙaru da ƙarin wata firƙa guda ɗaya ko dai ta zama in 71 yace to 72 inda biyu yace to da uku kullu hafin nari dukkanin su suna wuta illa sawadul a'zam in banda waɗanda suke wato tawaga mafi girma wato tawagar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ah fa qala lahu rajul sai wani mutum yace da Abu Umama ya Aba Umama Allah shi gafarta mana min ra'ayika wannan magana kace aw sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ko ka ji shi daga manzon Allah qala yace inni idan lajri ai ko in ra'ayi na ne nake faɗan wannan babu shakka ina da jur'a wato ina da shishigi ke al-jur'a shi shi iyal iqdam al-shay wato ina da gaba gadi kenan ina shishigewa al'amari ina da kaushin wato zuciyar na faɗa abin daban da hujja in magana ta ce yace bal sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a a ni na ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sahihun ne da gairi saboda qutun ibnu abdullah zakarahu ibnu hibban fi thiqat kuma ya samu mutaba'a abu galib din can kuma saduqu ne yau wannan hadisi ibnu abi shiba ya rawaito shi da kissa doguwa a cikin musannaf dinsa haka tabarani haka ainihin wato baya da su alhaithami a cikin majmu'ul bawai shi ma yayi magana akan ainihin wato wannan riwaya ya kawo ta daga cikin abin da zamu fahimta anan shine wato sahabbai wani lokaci sukan ambaci hadisi ba tare da sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ba ma'ana sanarkar da maganar kamar maganar su kamar yadda ya shi ke sa a samu hadisi wata ne zo marfu'i wata ne kuma ya zo mawqufi wato wata ne sahabin ya danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne kuma sai ya faɗi maganar kamar maganar shi sannan ashe akwai halarci idan malami ya faɗi magana a muraja'ance shi dan a tantance maganar ra'ayinsa ne ko ko akan hujja yake musamman yanzu nan ya faɗi maganar da tana da buƙatar hujja babu mahalli na ijtihadi wato yana bada labarin akan al'umur al-ghaibiyya ababan da za su faru nan gaba to ba wanda yake faɗa Allah haka sai Allah ko kuma manzo kamar da Allah yake cewa illa man irtada min rasul sai wanda Allah ya yarda ya bashi ilimin gaibu ya zama ilimi a wurinsa daga cikin annabawa to da aka tambaye shi aka tambaye shi sai faɗa ta magana mai muhimmanci wato su sahabbai ba su da jur'an faɗan magana su shiga gaban addinin musulunci ba su da wannan taurin kan da mutanen baya suke da shi mutum ya daki bugi kirji ya faɗi magana kuma ya danganta ta ga addini kuma babu hujja yace inni idan la jari'un ba shi kadai yake irin kan shi irin wannan a a fassara ba cewa da zai saki jiki ya faɗi magana iya sarar shi to lalle da yayi azarbabi sabai da dama sun yi wannan ibnu mas'udin yayi ibnu umar yayi ce mu ne zamu faɗi magana iya sarran ba sa ba ta faɗan magana sarran su ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗan magana su buge ta da nasu ra'ayin su ce ba mu yadda da wannan magana ba ba za ta saku ba da dai kaza aka ce mu dai muna ganin da kaza ya kamata wannan duka tafarki ne na 'yan baya amma tafarki na magabata shine yarda da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ko ya ambata ko ya bada labarin tasdiqu fi ma akhbara gaskata shi komai nauyin magana komai yadda ta saba da abin da ranmu yake so ko abin da muke ganin ai da kaza ya kamata la tuqaddimu bayna dayillahi wa rasulihi kar ka zama kana kokarin shiga gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji wannan magana fiye da sau daya fiye da sau biyu fiye da sau uku yana nuni zuwa ga wannan matsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta nanata wa sahabbai ita saboda hadarin da ke cikin ta domin su samu su tsira shi yasa kaga magana ce zamu zo mu ji hadisi ne mutawatir hadisin iftiraqul umma zamu zo mu ji mun zo taliki akan shi akan darasi ne gaba mun gama karanta ruwayin da ya kawo zai magana akan cewa hadisi ne mutawatir ya zo ta hanyoyi daban-daban sahabbai da yawa sun rawaito shi وحدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي آمر الهوزني قال سمعت معاوية يقول يا معشر العرب والله لئن لم تقوي ما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به إن الله ورسوله إن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على اثنين وسبعين فرقة في الأهواء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء قال إذا جاء من رواية تاني مال من محمد بن مصفى لقى بقية بقية بن الوليد كتوى حدثنا صفوان بن عمرو معنى صفوان بن عمرو أبو عمرو السكسكي الحمصي wanda yana daga cikin jalul muslim wal arba'a ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga al-Azhar ibnu Abdullah ibnu Jami' shi ma mutumin ƙasar Shams ne an Abi Amir al-Hawzani qala Abu Amir yace sami'tu Muawiya naji sayyidina Muawiya radiyallahu anhu wa an abihi yaqulu yana cewa ya ma'shar al-arab ya ku daukacin larabawa wallahi yace na rantse muku da Allah la in lam taqumu bima qama bihi nabiyukum in kuka ki tsayawa akan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi la ghayrukum minan nas ahra alla yaqumu bi to wasu ku su suka fi cancanta da siyasa ku da aka aiko annabin da yaran a cikin garin ku kuka ganshi ya ganku ko iyayenku suka ganshi suka yi imani da shi suka bashi labar suka dauko labarin suka kawo muku in kuka ki imani kuka ki ban addini to wani ya fitan canta ya haka wanda shi ba balarabe bane shi ba dan makka bane shi iyayen shi ba sahabbai bane shi bai ga wanda suka ga sahabbai ba wato abin yana kanku fi maqamil awwal kafin ya hau kan wani imani da gaskatawa da isar da sakon yana kan ku ku larabawa yana kan ku ƙurayshawa yana kan ku ku mutanen ƙasar makka da sauransu yace in ba ku yi haka ba to kar ku zargi kowa in bai ba inna allaha inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fina yawm ma'awiya yace musu ina ba ku labarin cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin mufadakara ya ambaci cewa inna ahlal kitabi lallai kiristoci da yahudawa qablakum gabanun iftaraku ala sanataini wa 70 firqa sun rabe zuwa gida 72 fil ahwa a bisa soye-soyen zukatansu ala daya ku jinji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna hadhihi al ummata ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء wannan ainihin wato al'umma kuma za ta rabu zuwa gida uku zuwa gida saba'in da uku akan wato alfirqa akan san fil ahwa akan san zuciya wato wani ya nuni zuwa ga tushen wannan rabuwa shine san zuciya mutum zai bi san zuciyarsa ya karyata wata aqida ko ya tawilin wani nassi ko ya nemi kanshi wani girma ko shugabanci ko ya nemi wato ya lalata al'amarin da musulmai suke a kai ta tsarin rayuwarsu ko addininsu ko aƙidarsu duk wanda ya ƙirƙiro bid'a sai kaga cewa bid'an nan tana da alaƙa da wani son zuciya da ya yi recognizing ɗin shi ya nemi kawo shi cikin addini Allah ka tsare mu daga irin wannan son zuciya قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا السعق ابن حزم قال حدثنا عقيل الجعد عن إسحاق عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها وانا رواية دقا شيبان ibn farrukh abu muhammad wanda ya rasu kasa 230 da ainihin wato biyar al-imam muslim da abu dawuda da nasa'i sun fitar da hadisin sa shi kuma yace hadathana sa'qu ibn hazrin wannan kuma yana da hadisi a cikin al-adab al-mufrad na bukhari da muslim da nasa'i har ila yau shine as-sa'q ibn hazan ibn qais al-bakri basari mutum kasan basara yace haddathana aqil al-ja'd wannan aqil al-ja'di shine matsalar wannan isnadi da haka wannan isnadi ne da'ifin jiddan zamu ji kuma ko tana kara a cikin mataninsa Imam Bukhari yake cewa wannan mutumi munkarul hadith da haka hadisin shi ya mutu gabaki daya wannan mai riwaya shine ke riwaya daga Abu Ishaq daga Suwaid ibn Ghafla Abu Umayyah al-Ju'fi wanda tabi'i ne ya rasu shekara ta 81 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu ibn Mas'ud yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ne yace iftaraqa man kana qablakum ala 72 wa 70 firqa na gabanin ku sarrabu zuwa gida 72 najamin ha thalathun guda uku ne kungiya uku ce kawai ta tsira to kaji na kara dan da mun ji kungiya ɗaya ce take tsira a ciki ko ko take akan gaskiya wannan kuma yace guda uku wahalaka sa'iruha sauran kuma duk suka halaka haka wannan riwaya ce tana da nakara matniya sannan a cikin isnadin ta kuma akwai mai rauni al-Imam Tabarani ya rawaito ta a cikin al-Mujam al-Kabir da al-Awsat da as-Saghir duka ya rawaito ta haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi shi ma ya rawaito ta ta hanyar malam Abdurrahman ibn Mubarak daga as-Sa'd din nan zuwa ƙarshen isnadin قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن عن جده عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة ولم ينج منها إلا ثلاث قال يتجك إسنادي تهني هشام بن عمار أبو الوليد السلمي الدمشقي wannan da muka faɗa a baya wanda yake malamin alƙur'ani ne kuma alƙali abin nan wato wato limami na juma'a na ƙasar dimashika malamin imamul bukhari amma kuma wanda yake yana da matsala to haka anan matsalar ta'o sannan shi kuma ya ce daga alwalid ibn muslim walid kuma ya ce daga bukair ibn ma'aruf al-asadi abu mu'ad shi kuma daga muqatil ibn hayyan al-balqi abu bistam al-balqi wannan daga cikin rijalul muslim wal arba'a muqatil ibn hayyan shi kuma ya ce daga al-qasim ibn abdurrahman al-qasim abdurrahman daga baban shi abdurrahman an jaddihi daga kakan shi shine Abdullahi ibn Mas'ud dan sunan shi Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Mas'ud to an abihi an jaddihi ne shi ma wannan kakan nashi sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna nabi inna bani Isra'ila lalle Yahudawa da Kiristoci iftaraqat sun rarrabu alasnataini wa sab'ina firqa gida saba'in da biyu walam yanju min illa sala babu wanda ya tsira sai ƙungiya wannan isnadi wa ifi farko saboda matsalar hisham dan ammar mun ji cewa akwai magana akan shi sannan alwalid ibn muslim yana tadlisu taswiya yana tadlisu taswiya amma anan ya ce haddasana daga kuma malamin shi wanda shine da yace akhbarani Bukair ibn Ma'ruf sannan sauran mazajen kuma wato muka lura an ana ci domin shi abinda ake nufi da tadisi taswiya shine tsakanin shi da tsakanin malamin nashi da ce mana akhbarani sai mu dauka lafiya da to amma a can gaba ne wajen an muqatil da an alqasim da an abi to anan ne zai je ya daidaita ya taswiya da haka ana tsoron ya zama cewa akwai irin wannan matsala baya ga wacce da ta bayyana karara asalin hadisin al-imam at-tabarani ya ruwaito shi ta a cikin al-kabir al-imam al-haythami nuruddin al-haythami rahmatullahi alayhi wa al-tabarani yabo a cikin majmu'u zawaid yake cewa rawu tabarani bi isnadaini rijalu ahadihima rijalu sahih غير بخير بكير ابن معروف wasaqahu ahmad wa ghayruhu wa fihi dha'f yace tabarani ya rawaito shi da isnadi guda biyu dai isnadin yana da mazaje wanda suke mazajen asahi sai dai akwai wannan malami wanda kaji abinda ake da magana akan su haka wannan isnadin shi ma bai inganta ba kamar wancan musamman saboda nakara da ke cikin matanin da yace lam yanju minha illa sala babu wanda suka tsira daga cikin wannan kungiyoyi banda kungiya guda uku قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباء وزراعا بزراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتم فيه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى qala faman idan wannan mai sanadin ta hanyar malam Abubakar ibn Abi Shayba nan sai ya ambace shi da sunansa tukuna Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba to a wasu nuskokin makhtutat yazo haddathana Abdullah ibn Muhammad an Abi Bakar ibn Abi Shayba to sai zama akwai iskali saboda akwai Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Aswad ibn Abil Aswad wato ibnu ukhti abdurrahman ibnu mahdi babban malamin nan shakundum abdurrahman dan mahdi yana da wani nifi nifi ne yake cewa ko nifi da niso ne ne namiji ne wanda mace har yanzu bana gane wannan abu wala dan namiji ko yawa dan kanwa shine nifi yar kanwa ko yar ya shine nis ko wallahu musta'an ala sanadiki to nufi ɗin Malam Abdurrahman ɗan Mahadi sunan shi Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Aswad. Babban malami ne cikin malaman hadisi, kuma shi ma ya karantar da Ibn Abi Asu. Amma ana ta babar ko ya yi karatu a gun Ibn Abi Sheba, da haka wancan isnadin da ya zo sai zama akwai ishkali a cikinsa. Amma da aka samu wasu nuskoki da suka nuna cewa ai duka sunan ne, babu an tsakankani. Abdullahi ibn Muhammad sai aka yi badali wato dai shi mala Abubakar dan gidan Abu Shayba kaga wani lokaci ya ce mana kai haddasana Abu Bakr wani lokaci ya ce mana haddasana Ibn Abi Shayba wani lokaci ya ce mana haddasana kamar anan Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Shayba duka dai mutum ɗaya ne tanawu'i ne kawai na lafazi Malam Abubakar dan gidan Abu Shayba ya ce haddasana Yazid ibn Harun babban malami Yazid dan Harun an Muhammad ibn Amrin an Abi Salama dan gidan Abdurrahman dan Auf kenan an Abi Hurairah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace satattabi'una sanana man kana qablakum ba'an bi ba'in za ku dinga bin tafarki hanya ta waɗanda suka rigaye ku ba'an bi ba'in fage da fage zira'an bi zira'in zira'i da zira'i shibran bi shibrin kafa da kafa ko ɗani da ɗani hatta law dakhalu hujra babbin da dakhaltum fi inda za su shiga wato abin nan a a a ramin damu da su kun shiga qalu suka ce ya rasulullah al yahud wan nasara man kana qablana da kace kana nufin kirista da yahudu qala fa man idan ce to in ba su buwa nake ne wannan hadisi ne wanda sahihi ne al-imamu ibnu majah ya rawaito shi a cikin sahih dinsa a cikin kitabul fitan na sorry ba sahih ba a cikin sunan dinsa ta hanyar shi Abubakar ibn Abi Shayba din haka nan shi kan shi ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin littafin shi wato al-musannaf cikin kitabul musannaf cikin mujalladin sa na biyar hadisin yana nuni zuwa ga abin da ya ambata karara shine za a wayi gari musulmi suna bin tafarkin Kirista da Yahudawa za su dinga bin su tun suna bin su me ma'anar yace ba'an bi ba'i zira'an bi zira'i shibran bi shibrin tun suna bin su daga nesa suna dan kwatantawa kadan har su ƙara kusanci da su har su kusa kusa da su ma'ana za a wayi gari musulmi duk inda kirista ya ɗaga kafa nan zai ɗaga me kwanda suna hango kiristan ne a can gaba can nesa shine ba an bi ba'i kawai ba na iya hangowa da long sight ɗinka don kusanci ya kusanci sai ka ƙara kusantowa shine zira'an bi zira'in ɗani ɗaya idan wuri ya wuri aka zo ƙafa da ƙafa inda suka ɗaya ƙafa kuma nan mu saka me annabi yake nufi ibnu al-imam al-qurtubi abul abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin tamsilan liliqati da'i bihim fi kulli shay'in mimma naha anhu shari'a share annabi yana kwatancen cewa ne zamu wayi gari muna aikata duk wani abu da suke aikatawa wanda shari'a ta hana yadda har za a ga musulmi yana yin abu a ga kamar kirista ne 100 bisa 100 suke aikata shi biki ne sutura ne jana'iza ne tsarin rayuwa al'ada tunani world view yadda ake kallon rayuwa kamar yadda muke yanzu jama'a wannan kuma shine asalin mahallin karatunmu na iktida'us siratal mustaqim da shi bin timiya yi littafin nan su kutun da guda kokarin hana mutane yake yin wannan barnar barnar koyi da yahudawa to yanzu kuma har ma an kai ga wato musulmai ma rigima ake da su an ce ka su koyi da yahudawa rigima ma ake da su kaga an kai shibran da shibran yake abu na ɗaya da ke cikin hadisin kenan abu na biyu kwatanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa hatta inda za su shiga ramin damu sai kun shiga malamai su mai fasara bi ko suka ce ko dai mubalaga ne wajen kwatance mubalaga kamar yadda muke mubalaga a zancen mu kenan ya halasta ka kashin haka in ka zo kwatance kai mubalaga kace kamar ka ce wani kuɗi gare shi kamar za su kashe shi za ku kuɗi ba sa kashe mutum ko a ce yana da sun fi miliyan sun fi fan taɓa sama ko malala gashin kinkiya ba ana faɗan duk wannan a magana ba to kaga wannan mubalaga ne to kuma haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasu kuma suka ce a kinaya ce akan cewa in aka kalli ramin damu da kuncinsa da duhun da ke cikinsa to annabi yana kwatance da zamu dinga bin su a bisa muna kuntatawa kan zamu dinga bin su akan abubuwan da su ma ba su da tabbas akan su su ma akan duhu suke yin su al misali yanzu kirsimeti da suke yi ba su da tabbas akan ko addinin nasara ne ba su da tabbas akan ko ranar haihuwar annabi isa ne amma kuma shi aka kalla aka kwaikwaye su ana yin maulidi alhalin yadda ba su da tabbas mu ma babu da tabbas a rana yi wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko mun gani wasu suka ce wannan kwatanta annabi yake sallallahu alaihi wasallam sannan yadda matan su ke sa kaya matsatsu su shiga cikin damuwa su dinga zama embarrassed in suka samu abin da ake cewa wardrobe malfunction ta saka matsatsiyar riga ta je garin zama dinkin ya yage ta rasa da ta tashi za a ga duburarta kaga ta shiga cikin kunci kamar yadda dan muke shiga cikin ramar cikin kunci to haka sai ga matan da ayyan musulmi suna yi suna saka suturu suna yin shiga wanda za su ji kunya wanda ba sa so malaman islamiyyar su da limaman angosu su gansu ranan biki in sun yi shigar banza za su je biki sai sun ce a leka a gani waɗannan usalan yan sa ido ba sa nan a majalisar su dinnan sannan za su su wuce da gudu in sun dawo ma kaga sun shiga cikin kunci da damuwa duk wannan yana nuni zuwa ga abin da ke cikin hakan na lalacewa na komawa baya kuma kamar da ibn timiya ya ambata tun a muqaddimar iktida'u cewa shi musulmi mafifici ne akan sauran al'umma haka mafifici kuma baya kwaikwayo da na kasace shi ya kamata a kwaikwaya haka shi sa musulunci yayi ta katange musulmai daga kwaikwayo saboda in ka zama kwaikwayo ka zama subjugated ka zama kai ne tabaiya ka zama kai ne inferior kai ne a kasan kana kwaikwayon abinda wasu suke to musamman ma kuma wasu wasu batattu ne kafirai waɗanda Allah ya la'anta min alladhina kafaru min bani isra'ila da sauransu da kiristoci waɗanda Allah ya Allah wadare da aikin jahilci da suke to ya kai musulmi zaka zama baka da abun koyi sai su yanzu su muke kallo a matsayin abin abin da ke sama a alaƙin ma muna kwaikwayon su muna yin abin da duk suke Allah ka tsare sannan da annabi ya ce faman faman idan wannan yana halaccin amsa tambaya da tambaya ko in aka maka tambaya zaka yi amsa ta da wata tambaya suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin suwa ne mai hukun ya ce eh ina nufin suwa ne sai ya ce to suwa ma nake nufi ma'ana yayi takaririn waccan tambaya ko kuma yana musu inkarin rashin fahimta in ba su ba wa ake nufi domin su ne al'ummomi a lokacin wanda suke mafiya shahara mafiya girma mafiya ƙarfin tattalin arziki mafiya yawan al'umma da sauransu haka malamai suka ba da labari kuma haka waki ya shaida cewa al'umma farisa da rum farisa su ne maguzawa rum su ne kiristoci a wancan lokacin suna da dauloli guda biyu manya-manyan dauloli wanda sai na umar shi ne karya su wannan dauloli a duniya a lokacin kamar kake ne a yanzu Ingila da Amurka ko Ingila tana da ƙarfi mai yanzu uku amma dai Amurka tana da shi ko to Amurka da Rasha ko da China ne ko da oho su suka jure can kamar dai ka dauka wato sakafa da guda biyu wanda suke da ƙarfi suke munaza da junan su a kowane zamani ana iya samu wasu dauloli su zama su ne suke da wannan ƙarfi da haka suna da ƙarfin mulki yawan al'umma faɗin ƙasa ƙarfin iko da ƙarfin faɗa a ji hatta a wajen daulolinsu wani yana masala ƙarfin da daura take samu yanzu kama amerika ƙarfin faɗa a jinta ya wuce amurka za ta iya gaya wa saudiya ta gaya wa najeriya ta gaya wa ghana duk sai sun yi abin da take so ko suna so ko ba sa so ko don allah ko da tsiya ko da arziki da ake cewa kamar da misali da aka aka bawa kasashe sai sun yi demokradiya sai sun yi kaza sai sun yi kaza ko sun ba su so haka suka hakura suna yi Allah ya tsare almuhimmu dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman idan to suwa ne in ba su ba kamar da muka ambata al-imamu ibnu majah ya fitar da wannan hadisi a cikin as-sunna qala hadathana yaqub ibn humayd qala hadathana ibn abi hazim an abihi an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم هجرة ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله من من اليهود من اليهود والنصارى قال فمن إذا wannan kuma ita ce riwaya banda wacce riwaya wadda baya ga baya ga al-Imam al-Bai'a sorry al-Imam Ibn Majah Ahmad Ibn Hanbal ba ya fitar da ita da Ibn Bakka a cikin al'ibana an shari'atul firqatin najiya da kuma al'ajuri a cikin kitabu shari'a da sun fitar hakanan a shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi ya tafrijin wannan hadisi a lamba hadisi na dubu uku da lamba arba'in da takwas hadisi ne a sahihi insha Allah to sai sake kawo mana wata riwaya ga ta ta hanyar yaqub ibnu humayd ibnu kasi al-madini daga cikin rijalu ibnu maja yace haddathana ibnu abi hazim shine abdul aziz ibnu abi hazim an abihi daga babansa baban abdul aziz shine salamatu dan dinar abu hazim al-a'raj salamatu dan dinar shine duk sanda kaje an ce baban abu hazim shine salamatu dan dinar an amr ibn shu'aib daga amr dan shu'aib dan muhammad an abiyi daga baban shi shine Muhammad din kenan an jaddihi daga kakansa shine Abdullahi dan Amr dan As Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullahi ibn Amr ibn As wannan mas'ala ce sananniya a cikin matsalar hadisi ba za mu yi magana akan ta anan da tsawo wannan riwaya malam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi anna sanana man kana qablakum za ku dinga bin hanyar waɗanda suke gabanin shibran bi shibri kaɗan da kaɗan wa zira'an bi zira'in sannan kuma za ku faɗaɗa da fa'i wato za ku kai matuƙa wajen bin su hatta lau da fal'adu hujrar dubbin da ɗayan su zai shiga cikin ramin damu da taba'atun huda sai kun bi shi har cikin halaka wato kuna ji kuna gani ya za ku zuwa ga rami ku je ku shiga qalu ya rasulullah man ya manzo Allah suwaye al-yahudu wan nasara yahudawa da kristoci kala faman idan to suwa kuke nufi in ba su wannan riwayan al-imamu Abu Dawud ya fitar da ita sorry al-imamu Ibn Battah eh Ibn Battah ya fitar da ita da lafazin sayati ala ummati ma ata ala bani isra'ila masalan bi masalin hazwan na'al bin na'al da wannan lafazin haka ibn abi shayba ya ruwaito shi da lafazin da tarkabunna sunnata man kana qablakum hulwaha wa mur hulwaha wa murra za ku hau turban wanda suka gabace ku mai dadin da marar dadin duk abin da suke mai kyau za ku yi abin da suke munana shi ma za ku aikata wannan duka hadisan suna daga cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma abin ya faru haka keke da keke yanda ya bada labari wa ya sani ma ko anan gaba abin sai ya fi haka faruwar shi sai ya fi haka wanda muke gani a yanzu yanzu musulmi za ka iya cewa sun kai matuƙa wajen koyi da kafirai waɗannan nau'in kafiran guda biyu kirista da yahudawa da ma sauran kafirai amma kuma wataƙila a nan gaba sai ya wuce haka ko kuma ka ce a wani yankin na musulmai ya wuce na wasu domin yanzu larabawa al'ummar larabawa irin yadda suka nutse cikin koyi da yahudawa da kiristoci ya wuce namu mu baƙaƙen fata ya wuce amma yanzu zaka yanzu har sunaye da ake samu ayan haife su a kasashen musulmai wanda suke sa ayan sunayen kiristoci Christina Josina Altagracia Joseph zaka suna sa ayan sunayen na kafirai a kasashen abin nan na waɗannan ƙasashen da ake cewa North Africa, Morocco, Algeria, abin nan Tunisia da makamantansu da Misra. Haka sutura da suke sawa. Ba sa saka sutura. Ina ga yanzu ban da ƙasar Saudi Arabia da Kuwait da wani ɓangare a Yaman su ne kaɗai larabawan da suka saura wanda har yanzu suke saka jallabiya. Kayan larabawa amma kowa ya koma wani kaya can daban balantana kuma matansu. haka buɗe kai haka wato alaƙar jinsiya harijan zawaj alaƙar aure a wajen aure haka nan wato bukukuwa da, da kuma tasirin yare da al'adu da abinci da yadda ake mu'amala tsakankanin mutane duka sun biya wa turawa sosai domin su sun karɓa ne kawai cewa waɗannan turawa babu shakka Allah ya ba su ci gaba in muna son mu samu ci gaba to kawai mu jinge alwala mu jingina alwala wal bara mu bi su sau da kafa daga turawa suka zama su ne limaman su akan komai daga misra abin ya fara daga nan yana so zuwa sauran kasashe Allah ya tsare har kasashen Suriya da Lubnan da da Palestine malam ya sake cewa haddathana Muhammad ibn Auf قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا هجر الدب لدخلتموه قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى قال فمن إذا ساجة قومنا إسنادي دانيا محمد ابن عوف ابن سفيان الطائي الحمصي daga cikin rijal na sunanta Abu Dawud yace haddathana ibn Abi Maryam wato shine Sa'id kenan ibn Abi Maryam qala haddathana Abu Ghassan Abu Ghassan shine Muhammad ibn Muqarrif wanda a cikin wannan isnadin yazo da da alkunyarsa kadai shi kuma yace daga haddathani Zaid ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi maulahu wannan bararren bawa ne a gidan Sayyidina Umar an ata ibn yasar daga atau dan yasar an abi sayyid al-khudri daga babban sahabi abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat dhibbin la dakhaltum qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah man al-yahud wan nasara kana nufin yahudu da kirista qala faman idan yace to suwa nake nufi in ba su ba wannan shine lafazin al-Imam al-Bukhari a cikin sahihin sa cikin ahadith al-anbiya Imam Muslim ya kawo shi shima da Ibn Hibban a cikin sahihin sa har ila har ila Bukhari ya sake kawo shi a cikin kitabul Ihsan bis Sunnah can kashe kashen sahih Bukhari kenan haka nan Abu Dawud al-Tayalisi shi ma ya ruwaito shi a cikin musnadin sa haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ruwaito sa قال حدثنا سلم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن امن حدثه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ya kace kawo mana isnadi ta hanyar salama wato shine salama ibn shabib annais aburi daga abdurrazzaq ibn hammam as-sanani daga ma'mar ibn rashid as-sanani shi ma sai kuma ya shi kuma yace an zaid ibn aslam daga zai dan aslam amman haddathahu daga wani wanda ya bashi labari wannan yayi ibhamin sa anan an abi sayyid al-khudri zuwa ga sayyidina abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu wato an yi ibhamin dan ajin sa fa dan ya sar kenan abu sayyid yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mithlahu irin wancan keke da keke wannan ita ce riwayar Abdurrazzaq as-Sanani a cikin musannaf dinsa da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnad da ibnu battal ukbari a cikin al-ibana dukkaninsu ta hanyar ma'amar ibnu rashid daga zaid ibn aslam bihi ya kawo wannan ainihin wato riwaya da haka wannan isnadin ya kawo shi ne a matsayin mutaba'a ga wancan da haka wannan ibhamun ba zai cutar da matan wa haddathana yaqub ibn humayd qala haddathana ibrahim ibn sa'id an az-zuhri an sinan ibn abi sinan أنه سمع أبا واكد الليثي يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث آل بكفر وكانوا أسلموا يوم الفتح فقال فمررنا قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وكان للكفار صدرا يعكفون حولها ويؤلئون بها أسلحتهم ويدعونها ذات أنواط فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم آه ورواه ابن أيينة ومالك أيضا قال يسجد قومنا إسنادي تاني يعقوب ابن حميد لقى إبراهيم بن سعد لقى محمد ابن شهاب الزهري daga Sinan ibn Abi Sinan ad-Diyari sunan shi Sinan ibn Yazid Abu Muawiya wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Tirmidhi da Nasa'i shi kuma yace annahu sami'a Aba Waqid al-Layth ya ji sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabi sahabin mai suna Abu Waqid al-Layth yana cewa kharajna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain mun kama hanya bayan mun musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a tafi ghazwatu hunayn a cikin shekara ta ainihin wato ƙarshen shekara ta takwas kenan bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nanu hadithu ahadin bi kufri muna sababbin musulunta wa kanu aslamu yawmal fath sun musulunta ne ranar fatu makka wanda aka yi shi a watan ramadana na shekara ta takwas to bayan wata uku ko ƙasa da wata uku sai kuma aka tafi hunai to a wannan lokacin ne kaga suna sababbin musulunta sabon musulunta zaka tara akwai abubuwan da bai sani ba akwai abubuwan da bai fahimta ba akwai ababen da dole a bashi uzuri har sai an koya masa da aka yi haka yace famararna bi shajarati sai muka wuce ta wajen wata bishiya ta magarya fa kulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah ij'al lana zata alwaqi ka sanya mana wato mu ma mu samu zatu alwaqin ma kama lahum zatu alwaq kamar yadda suke da wata bishiya su kafirai da suke kira da suna zatu alwaq wa kana lil kufari sadira kafirai suna da wata magariya ya akifuna haulaha suna zuwa su yi zaman dirshan a wajen suna ta tuba ga gumakansu suna ta tsoro suna ta abin nan khudu'i wa yu'alliquna biha aslihatahum sai su rataye makamansu kibau da takubba da masu don neman albarka da neman sa'a yadda unaha za ta alwa za ta alwa suna ce mata za ta alwa falamma kulna zalika abu waƙilin ya ce da muka faɗi wannan magana dan nabi sallallahu alaihi wasallama muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai ma'aiki ya ce Allahu akbar Allah shine mafi girma qultum kun faɗi wata magana wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa kama qalat banu isra'ila li Musa irin yanda banu isra'ila Allah ya bada labarin su cewa annabi Musa ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun sai annabi Musa mu ma kai mana gunki mana yadda su ma waɗannan banu mutanen Fir'auna suke da gunki nan Musa ya ce lalle ku kuna cikin tsabaragen da yake hayin da tarkabunna sanan man kana qabla Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sanan za ku ta bin salan waɗanda suke gabano wannan hadisi sahihi ne riwaya al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi da al-Imam Tabarani cikin al-Kabir da Tirmidhi da Ibn Abi Shayba haka nan al-Imam al-Humaydi dukkan su ruwaito shi haka nan Abdul Razzaq as-Sanani haka al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin al a sunan kubra dukkanin surwaito wannan hadisi wannan hadisi ya ba da labarin kissar abin da ya faru har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace haka shine cewa an yi yakin Hunain wannan yana nuni zuwa ga mutane ba za su gushe ba suna tunanin cewa ya kamata fa mu ma mu yi kaza yadda kirista ke yin kaza ko yadda kafirai ke yin kaza kun ga sahabi ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah me zai hana mu ma mu yi irin nasu fikirar dan adam ta tafiya zuwa ga haka shine abinda ake cewa at-tajmil kenan wato istihsan ganin ai abu kaza fa ya dace tunda su wani suna yi kuma kawai ya kamata mu to mu musulmi ne ya kamata in zamu mu nemi hujja da suke mu yi ba wai kawai da su wani suna yi ai ya kamata mu mu dinga bari ana sata jarabawa tunda dai ɗan kudu ma suna yi ya kamata mu dinga cewa zabe muna ƙara lamba tunda dai su ma suna yi ba ka ake cewa da haka da haka aka zo aka cewa ya kamata a dinga kidnafi tunda yan kudu suna yi gashi ya zama mana bala'i ya zama fitina fiye da kudu yanzu kudin ta fi aminci to shine hadarin ku ta lalubo abubuwan da wasu suke wanda ba ku ba ba musulmai ba ba ahlu sunna ba ba ba ma ƴan ƙasar ku ba ku ce za ku yi irin nasu kana gwamna da kaje wani gari ko kaga wasu kulawa kace ya kamata a sasa a gidan gwamnati kuma ga mutanen ƙasar ka suna cikin yunwa na ruwanka da ta fulawa can sai da suka gama cin abinci ishe su sannan suka sa fulawoyi yunwar cikin mutanen ka shi ya kamata ka kalla da rashin maganin sa asibiti haka wannan ya cikin ɗabi'ar mutane to da zaran ka ji kai wannan tunanin fara tunano meye hujjar abin a shari'a kai zama hujjar ka ai suwa na ma suna yi ina fata mun gane da haka mutane suke shan wahala a bukukuwa da haka suke shan wahala a gina gidaje da haka suke shan wahala a sutura da haka suke shan wahala abin hawa duk wannan ka'ida ce amma na dauke ta yake take ba mu wahala ai wane ya gida iri kaza ya kamata wane ya aure a gari kaza ni ma sai nayi wane na hawa abin hawa iri kaza ni ma sai nayi ka isa kai fine baka isa ba tukar kai koyi da shi sannan a yana nuni zuwa ga kafirai tun a wancan lokacin suna ta'alluki da wasu abubuwa wasu zawat dan neman wata falala wanda take ta shirka ce ko musulmai ma za su zo suna koyi da su malamai suka ce kenan babu laifi ka za ya baka mamaki kai kabbara Allahu akbar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma babu laifi in ka zo yin magana ka yi rantsuwa ko da bayar da labari ba akadi ce na rantsuwar ba a yanzu labari na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su kuma shi abin gaskatawa ne bai buƙatar rantsuwa amma dan ya ƙara wa magana ƙarfi sai ya rantsi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kwatanci da abin da aka wa Annabi Musa dan ya zama tasliya gare shi shi kanshi kuma dan ya karantar da mu yadda ake wato samun tasliya daga matsaloli in ka shiga wata fitina sai ka tuna fitinar wani irin ka da ya gabace ka da suka nemi su sanya musulmai a cikin fitinar shirka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qultum wallahi huwa wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila irin aikin ku ɗaya da banu isra'ila dan yasa wato sai tana kan shi ba kansa aka fara kamar da abin nan Qur'ani ya nuna irin haka a wurare daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labarin cewa mun baka labarin annabawa da suka gabata ne ila sabbita bihi fuadak wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ba kanka aka fara sai annabi yake aiki da wannan kalli hadisin ibnu maja da imamu ibnu abi asim zamu karanta shi a nan gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kunna la antunna sawahibu yusuf da mata suka hada mushi wani kutun gida da sauransu aslul hadith fil bukhari yace lalle kun kuna nan mata har yanzu irin matan zamanin annabi yusuf wato mata ga ku da kirki da mutunci da mazajen ku da komai amma ku haɗu ku haɗa kutun gwilar da har sai bawan Allah ya ce asjinu ahabbu ilayya mimma yadkhuluni ilayhi don kana tuna irin wannan sai ka rage jin matsala cewa haka dama mutane su aka shiga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce laqad udiya akhi Musa akthar min hadha fasaba ai an cutar da dan uwana annabi Musa fiye da haka ya hakura kamar da yake cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari da kuma littafin al-ihtijaju bil qadar da kuma asalin hadisin yana cikin yana cikin bukhari shi ma so irin shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tuna wa kansa cewa ba al'ummar sa ne suka fara yin irin wannan ba kafin al'ummar shi wata al'umma mai kama da al'ummar sa wajen yawanta da wajen gasar da za a yi na yawa ma a lahira da kuma wajen irin wahalar da annabin ya sha annabi Musa ya sha wahala da al'ummarsa ba kankanuwa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi shi ma ya sha wahala da al'ummarsa tun ana makka haka nan bayan an yi hijira kuma haka malamai da suke magadan annabtarsa za su ci gaba da shan wahala da al'ummar shi tsawon rayuwa wannan yana daga cikin sunanul hayat da ya kamata duk wanda ya shiga harkar malanta ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da al'ummar shi kafin su imani ya sha wahala da kafiran makka ya sha wahala da ɗan uwan shi dangi shi makusanta to haka wani ce sunnar rayuwar malamai a cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shan wahala da al'ummomin su sai sun yi hakuri wasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatance da wata al'umma da take da kama da al'ummar sa wajen yawa da wajen irin tatabar da aka yi da su kafin su imani shine yace lalle kun aikata irin abin da banu Isra'ila suka yi wa Musa da suka ce sanya musu gunki kamar yadda kafirai suke da gunki shine sai faɗi magana cewa la tarkabunna sanana man kana qablakum za ku bi tafarkin waɗanda suke kafin ku da kafa da kafa sau da sau Allah ubangiji tsare qala da sanabuna abi kasib qala da sanabuna kasib qala da sana abdur razzaq amma amr an zuhri an sa'id ibn musayyib an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taqumu sa'atu hatta tattariba al-yad nisa'i dawsin hawla bil khasala ya sake fa mana hadisi wanda yake magana akan wato ya kawo shi ta hanyar ibnu kasir shine wancan yaqub ibnu humayd din dai daga abdurrazzaq ibnu ma'mar as-sanani daga su abdurrazzaq ibnu hammam ibnu hammam daga ma'mar ibnu rashid as-sanani daga muhammad ibnu shihab az-zuhri daga malamin sa sa'id dan musayyab rahmatullahi alaihi malam sa'id yace an abi hurairata daga babban sahabi babban malamin sahabbai shine al-imamu abu hurairah hafizus sahaba radiyallahu anhu قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس القيامة ولا تتعب حسي أنوى يجري tattaribu aliyatu nisa'i dausi aliyat shine kuturi duwawu sai duwawun matan kabilar dausi ya kada a gaban gunkin zulhasla wannan hadisi ne sahihi imam muslim ya rawaito shi a ta hanyar wannan malamin nasu abdurrazzaq salani haka nan al-imam ahmad haka ibnu hibbana haka nan al-imam al-bukhari ma ya fitar da wata riwaya daban ta wani isnadin ta hanyar amr dan shu'aib ta hanyar shu'aib amin shu'aib ibn abi hamza wancan mai wahalar riwaya din ba amr dan shu'aib shu'aib ibn abi hamza daga zuhri bukhari ya fitar da shi da haka wannan hadisi ne tabbatacce jama'a hadisin me yake nunawa shine waccan dai magana komawar musulmi zuwa ga kafirci zuwa gaban kafirai da barna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata hadisa ainiya yanzu kaga Abu Huraira wannan kabila su kira haka ba ta faru amma bai ce bari koyi wannan karatun ba tunda ya shafi kabilar su tunda ya shafi abin da yanzu yana da interest akai amma ya bayyana kabilar Daus ibn Udsa ita ce kabilar su kamar yadda ya tabbata sai na Abu Huraira ya zo ya zai musulunta bayan ya musulunta da shi da wasu daga cikin dattawan garin su suka koma za su yi wa'azi tsar daus ta ƙi musulunta daga cikin su tufail shine ya dawo yake ci manzo Allah sallallahu alaihi inna dausan qad kafara billah fadqullaha alaiha dausu sun ƙi imani ya manzo Allah kai adda Allah ya wargaza su yake manzo Allah bil mu'minina raufur rahim sai ya ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan bai ce Allahumma alayka bid dausi ba sai Allah ka shirye shi Allah ka shirye shi kuma ana kuma ka tarkar shirya wannan kabilar ta Gaus za ta wayi gari ta koma maguzanci bayan ta koma maguzanci daga cikin abin da za su za su dawo da gunkin su sananne Zulkhasla sunan wani jagoran su ne da ya mutu sai suka yi gunkin sa kamar da suka saba wannan gunkin nashi ana mishi qurbani ana bauta mishi za su dawo suna yin rawa a gaban shi suna bauta irin na maguzanci to me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'abiri da mata dan nuni zuwa ga cewa duk addinin da kaga mata ne kan gaba to ka kiyaye shi ce mata sune shugabanni shi to ka kiyaye wannan addini ko mun gani za ka kiyaye addinin saboda sune kan gaba duk addinin da ake rawa duk addinin da ake anko duk addinin da ake fita ana yawo a gari za ga mata suna son wannan sabga to ka kiyaye wannan addini ko ba dade ko ba jima addinin Allah maza ne jagorori shi na fata mun gani ba wai an ce mata ba sa yin addini mai kyau ba amma dai kai ya zama sune in charge kai ya zama sune in charge wannan shi sa za su zo kawai su mai da wuri wurin rawa ko masallaci ne kuka ba mata suka zama sune in charge of affairs din masallacin ko ta nace ko sai kuma ga abin da ba ku so masallacin sai a fara sai sai da siyarwa da kullu abin nan kwamitoci da abin nan rival groups za a fara cult wance da jama'ata wance ma da jama'ata ba a shiri da juna mijin wance sai an yi kokari sai an samu mata kishiya tunda ba ta jin magana wallahi sai mun sa a mata kishiya da sauransu before you know it su rikita muku masallaci su zaman su a gida kawai shi kenan su fito su ji karatu su sallah su koma gida wa qarrafi buyutukunna wannan shine asali su da aka sai zau aka waye gari wannan za a zo ƙarshen duniya mata ne jagororin addinin nasu gabaki ɗaya su kuma suke a gaban a gaban gunkin rawa suna kada mazaunan su suna rawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin yace wa huwa sanamu sanamun bi tabala wani gunki ne a garin tabala har yanzu sunan garin kenan wani ƙauye ne a a wata jiha da ake ce mata wadi wadi aisar a ƙasar Saudi Arabia kusan tafiyar kilomita 200 da wani abu ne a kudancin Makka a yanzu haka to har yanzu garin sunan shi kenan a wannan jiha a Makka wannan na daga cikin wuraren da za a koma ana maguzanci a cikin musulunci Allah ubangiji ya tsare mu da maguzanci قال حدثنا أبو بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن عتيك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دقى بكر ابن عبد الوهاب wannan shi kuma shine ibn ukhtil waqidi nufi din al-imam al-waqidi ne sahib al-magazi din haddathana ibn abi uwais isma'il ibn abi uwais qala haddathani akhi dan uwansa mai suna Abubakar ibn Abi Uwais dama malamin sa ne kamar yadda Sheikh Al-Albani ya tabbatar an Suleiman ibn Bilal daga Muhammad ibn Abi Atiq shine Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad daga Ibn Shihab daga Sa'id ibn Musayyab daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallama irin wancan lafazin la taqumu sa'atu hatta tattariba aliyatu nisa'i dausin hawla bil khasba yace tsagiyatu daus allati kanu ya'budunaha fil jahiliya gunkin dausawa wanda suke bautawa a zamanin jahiliya shine al khasba wannan ma riwaya ce ingantacciya da ma kamar waccan sahihiyar riwaya ce eh وحدثنا عمرو بن عثمان ابن ابي سعيد الحمصي kenan daga cikin malaman Abu Dawud yana da ya rasu katar 250 shi kuma yace haddathana baqiya haddathana Abu Amr al-Auza'i an al-Ala ibn al-Hajjaj wannan isnadin mai rauni ne al-Ala ibn al-Hajjaj majhuli an Muhammad ibn Ubayd al-Makki shi ma wannan da'if ne Muhammad ibn Ubayd shine Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Salih shi ma da'if ne عن ابن عباس قال ابن عباس يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa ka anni bi nisa'i fahmin kamar ina ganin matan kabila faham wato wasu kabila da cikin qais yatufna suna kewayawa bil khazraj a gunkin khazraj tatribu aliyatuhunna suna karkada waiwayensu mushrikatu suna bautar shirka wa huwa awwal shirkin fil islam wannan shirka da zasu yi shine farkon dawowa da shirka a musulunci al khazraj suna ne daga cikin sunayen mutane guda biyu khazraj da aus wanda su suka kaba garin madina asalin tarihin shine khazraj da aus suna daga cikin mutanen da suka yi kaura daga yaman daga kabilar azdul yaman bayan fashewan saddu ma'arab wanda Allah ya bada labari laqad kana li sabayin fi maskanihim aya sannatani an yamin wa shimalin zuwa ƙarshen kisa wanda wannan saddu ma'arab wato dam na ma'arab wanda ya fashe je kuma karanta littafin albidatu da zaka ji labarin cikakke suka suka yi kaura suka suka zauna inda ake ce ma yathriba inda ya zama madinatul almadinatul nabawiyya ala sakiniha afdalus salati wa taslimat to shi ma khazraj din kafin musulunci ya zo sun yi gunkinsa sun yi gunkinsa sun yi statue ɗinsa suna bauta mushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine farkon dawowar da za a yi da maguzanci cikin musulunci sai dai sanadin da ifi ne kamar da muka ambata malam ya ce wa qala baqiya wa laqitul ala ibn al-hajjaj fa haddathani an muhammad ibn ubayd an mujahid an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu wannan riwayar ita ce riwaya da shi wannan malamin ya fitar a cikin kitabul awa'il littafin shi suna littafin bayani akan abubuwan da suke sune na farko waye farkon wanda yake kaza waye farkon wanda yake kaza yana kawo su kitabul awa'il amma ita asalin riwayar al-Imam al-Lalakai ya fitar ta cikin usul itikadi al-sunnah wal jamaa haka Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa duk ta wannan hanya ta al-Ala ibn al-Hajjaj wanda mun ji cewa mutum ne wanda yake majhuli ba a san shi ba da isnadin yana da rauni amma asalin kisar mun ji asalinta game da addaus za mu saurara anan insha Allah saboda kullun lokaci da Allah kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah